إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurul huda a wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta litinin wacce ta yi daidai da ranar 14 ga watan zulqada hijira 1446 wanda ya daidai da ranar 12 ga watan 5 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda muke gabatarwa a wannan rana ta litinin muna karatu a cikin littattafan aƙida wanda littafin da muke cikin karatunsa a halin yanzu shi da littafin sharhu aqidatul wasitiyya na sheikh al'allama muhammad bin salih al'usaimin alaihi rahmatullah wanda sharhi ne na littafin al'aqidatul wasitiyya na shekul islam ibn taimiyya allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu da rahama wannan ne zai zama majalisi na goma sha shida cikin jiran giyar karatattakanmu na wannan littafi muna nan kan gabar farko alkawa'idul asasiyya fil imani bi asma'illahi wa sifatihi wato ka'idodi na asali ka'idodi na tushe a cikin sha'anin imani da sunayen Allah da siffofinsa danganci da abin da ya shafi sunayen Allah da siffofinsa to ka kiyaye wata ka'ida wadda ita ce asali a wannan bangaren wace ka'ida ce shine al'imanu bima wasafa bihi nafsahu yin imani da abin da Allah ya sifata kansa da shi wa bima wasafahu bihi rasulahu abin nan wa bima wasafahu bihi rasuluhu da kuma abin da manzansa ya sifata shi da shi ka kiyaye wannan abinda Allah ya sifata kansa da shi al'imanu bima wasafa Allah bihi nafsahu imani da abinda Allah ya sifata kansa da shi wa bima wasafahu bihi rasuluhu da kuma abinda manzansa ya sifata shi da shi za mu yi imani da wannan min gairi tahrifin wala ta'tilin wa min gairi takyifin wala tamsil to anan ne gizo yake saka ba tare da tahrifi ba haka kuma ba tare da ta'tili ba menene tahrifi mun ji bayaninsa a karatuttuka da suka gabata yanzu muna kan gabar da take magana akan ta'tili ne muna kan gaba da take magana akan me ta'tili ta'tili kuma muka ce shine wato tubewa Allah sifofi ko gaba ɗayan su ko wani sashi a wato a tabbatar da sunan a kore sifofin kamar da mu'tazila suke yi sami'un bila sam'in basirun bila basar ko a kore gaba daya a ce hatta sunayen ma majazi ne kamar yadda jahamawa aljahamiya suke yi ko kuma a dauki guda bakwai a tabbatar da su sauran kuma a kore su a rika tawilin su ko a rika tahrifin su kamar yadda asha'ira maturidiya suke yi duk wannan ana sa su cikin ahlut ta'til to hatta al-mufawwida wanda suke fawwalawa su ba ahlut ta'til ne wanda suke cewa ba za mu tabbatar wa Allah hakikanin ma'anar ba sannan kuma ba za mu kore ba ba za mu yi tawili ba irin yadda dan tawili suke yi ma'ana ba za mu yi tahrifi ba ana kiransu al-mufawwida sai da su ce Allahu a'lamu bi muradihi Allah shi ya san me yake nufi mun fawwala al'amarin ga Allah su ma wannan duk suna shiga cikin ahlut tatil to wanda akan wannan ta'tilin ne malin yake mana magana mun koro bayani mun tafi da nisa mun zo can inda yake magana akan inda yake magana akan cewa yarda da mazhabin 'yan tafwidi mutum ya yarda da mazhabin 'yan tafwidi wannan yana da hadari mai girma ibn taymiya yake cewa mazhabin 'yan tafwidi shine mazhabi mafi hadari ya mafi na sauran hadari yarda da wannan mazhab na ahlul tafwid to wannan yafi kowanne hadari yafi sauran hadari me yasa saboda abubuwa guda uku da malam usaimin yake mana bayani akan su ana na farko dai ƙaryata alkur'ani ne idan ka yadda da mazhabin yan tafwidi to akwai ƙaryata qur'ani a cikin wannan sannan akwai jahiltar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki sannan akwai budewa zindikai kofa wato zindikai yan falsafa akwai bude musu kofa da ba su dama su samu bakin magana ce tun da ku kun kasa cewa komai akan akai kun kasa fahimtar komai to mu za mu fassara su da abinda hankalinmu ya nuna mana kuma ku isa ku ce mana a'a ba tunda abu da ku ba ku sani ba mu kuma mun sani da haka ba ku isa ku ce mana ba haka ba to kaga yan falsafa sai su samu bakin magana sai su daga daukar wannan ayatu sifat din suna fassara su yadda suka ga dama to wannan dalilin ne ma ya sa su 'yan falsafa da suka biyo baya suka kalli aƙidar ahlul tafwid wanda suke cewa mu fawwala wa'annan sifofin kar mu fassara su bisa haƙiƙaninsu kuma kada mu ba su wata ma'ana ta daban kamar yadda ahlul ta'wil suke yi ma'ana ahlul tahrif masu tahrifi suke yi da sunan tawili kar mu yi wannan kawai mu fawwala to sai suka ce to duk haka saboda su ba bincike suke ba ba ilimin shari'a gare su ba su yan falsafa kin falasifa sun maida har abato hankali game da abubuwa da suke da alaka da hankali daka su ilimin shari'a bai dame su ba daka ba wani cikakken bincike suke yi game da shari'ar ba to da suka zo sai suke zaton duk salaf wannan ita ce aqidar su ahlut tawabin yan falsafa al falasifa da suka biyo da suka zo daga baya sai suke ganin duka salaf aqidar su kenan tafwidi yan sun zo ba sa fassara ayatu sifat sai da su fawwala sai suka yi tsamanin duka haka suke to bisa wannan zaton to sai su suke fassara ayatu sifat da abinda hankalinsu ya nuna musu ko kuma lususu sifat zamu ce na soshin gaba daya ayoyin da hadisai suke fassara su da abin da ransu yake ko hankalinsu yake nuna musu to daga nan sai suka fitar da wata ibara ta ƙarya ƙarƙashin wannan wadda akan wannan ibaran muka tsaya a karatunmu na ƙarshe ya ce wali haza ja'atil ibaratul kadhiba yanzu kuna tare da ni kuna tare da ni ba ku sa alama ba kenan wali haza ja'atil ibaratul kadhiba a shafi na 49 nan tsakiya-tsakiya za ka ga ya ƙulu shekul islam to shedara ta sama da wannan daga nan za ku tashi wali haza ja'atil ibaratul kaziba ya ce to saboda wannan abin da ya faru me ya faru shi ne buɗewa 'yan falsafa ƙofa da aka yi ta hanyar jingina wa salafus salih aƙida ta tafwidi cewa tariƙatuhum shi shi ne a tafwid tariƙatus salaf hiya tafwid suna cewa hanyar salafawa ita ce at-tafwid alhali kuma ƙarya ne yan falsafa da suka zo su ba bincike suke ba kawai sai suka ɗauka haka abin yake to sai suka ce tunda salaf su ba sa iya fassara to mu muna da hankali da zamu fassara to sai suke fassarawa da san zuciyarsu to ƙarshe kuma sai suka samu ƙarfin halin fitar da wannan ibara ibara kuma ta ƙarya cewa tariqatus salafi aslam hanyar salaf ita tafi zaman lafiya ita ta sawa ka kubuta ka zauna lafiya ba ba za a dame ka da tambaya ko surutu ko kaza ba me suke nufi da tariqatu salaf anan tariqatu tafwid alhali ita wannan tariqa ma ba ta salaf bace amma sai suke ganin ai tunda ita ce tariqan su to abin da kace ai ban sani ba ba wanda zai takura maka shikenan ka zauna lafiya wannan menene kaza kaza ban sani ba ban san yadda abin yake ba to kaga ka zauna lafiya sai suka ce to tariqatu salafi aslam hanyar salaf ita tafi zama lafiya tafi kubutarwa suka ce wa tariqatul khalafi a'lamu wa ahkam amma hanyar khalaf su wane ne khalaf yan baya su yan falsafa kenan ita ce a'lamu mafi ilimi wa ahkamu sannan kuma mafi hikima ita tafi ilimi ita tafi hikima suna nufin hanyar su su 'yan falsafa da wanda suka rungumi wannan hanyar tasu ita tafi ilimi sannan kuma ita tafi hikima ya sama wannan ibara lamba ƙasa mun lura da lambar ya ce naƙalar allamatul albani rahimahullahu ta'ala fi muktasari في مختصر العلوم yace al'allamatul albani ya nakalto ala jikansa da rahama a cikin littafin muktasarul ulu shafi na 32 ya nakalto kalamun lil allamati safarini ya nakalto maganan malam safarini fi sharhi al-aqida wanda yayi a sharhin al-aqida a juz'in farko shafi na 21 sai abin yace muktasara wato ya kawo ibaran takaitacciya ya kawo wannan magana a takaice faƙali ya ce faminal mahali an ya kuna alkhalifuna a'lama min salifi ya ce yana daga cikin abin da yake korarre wanda ba zai taɓa yiwuwa ba ya kasance hanyar 'yan baya ita tafi ilimi tafi hikima fiye da hanyar magabata magabatan da su a gabansu ƙur'anin ya sauka hadisan a gabansu ake faɗarsu in na aiki ne a gabansu ake aikatawa in na ikirari ne a gabansu ake yin ikirarin wani ma a kan shi abin ya faru amma a ce wanda ya zo daga baya da shekaru shekara 300-400 a ce ya fi wa'innan sanin ya fi wa'innan ilimi game da sanin abin da manzan Allah ya zo da shi a ce wa'innan 'yan bayan sun fi na farko sani sanin ƙur'ani sanin hadisi sanin ayatun nusus sanin a hadisun a abin na ayatun sifat a hadisun sifat ya ce wannan abu ne da ba zai taɓa yiwa ba kama ya ƙuluhu ba'adu mallata haƙiƙa lahu bihi kamar yadda wani sashi na waɗanda ba su da haƙiƙanin masaniya da ilimi suke faɗa gaba da wannan mimman la yuqaddiru qadar as-salaf daga cikin irin waɗanda ba sa ba wa salaf matsayinsu da ya dace da su za ka ji suna faɗar irin wannan magana cewa 'yan baya sun fi salaf ilimi to masu faɗar wannan mutane ne wanda ba su da ta haƙiƙi ba sa bin diddigin abu su gane gaskiyar sannan mutane ne waɗanda ba sa ba wa salaf ɗin matsayinsu da ya dace da su wala arafa Allah ta'ala wala rasulahu wala almu'minina bihi bai san wane ne Allah ba ta'ala bai san manzansa ba bai san masu imani da Allah ba wadda duk bai san su ba bai san su haƙƙal ma'arifati al-ma'amuri biha haƙiƙanin sani wanda aka yi umarni da shi bai san su irin wannan sanin ba sai ka je yana cewa mai inna tariqas salafi aslam yana cewa hanyar salafawa ita tafi zaman lafiya wa tariqatal khalafi a'lama wa ahkam ita kuma hanyar yan baya ita tafi ilimi ita tafi hikima za ka yana faɗi irin wannan magana ya ce wa ha'ula'i to ire-iren wa'in masu faɗar wannan inna ma a taumin haisu zannu sun zo da wannan maganan ne daga inda suka yi zato sun gina ne akan zato sai ajiye wasu ɗige-ɗige haka shi malamin da na koma can sai na ɗauko cikon bayanin zannu anna tariqatus salafi hiya mujarradul iman وهؤلاء إنما أتوا من حيث ظنوا سنزوني wato sun zo da bayanin ne ta inda suka zaci cewa anna tariqatus salafi hanyar magabata hiya hiya mujarradul iman su tsammanin su shine mujarradin imani bi alfazil qur'an da lafuzan alqur'ani su abinda suke tsammani anna tariqatus salafi hanyar salaf hiya mujarradul imani bi alfazil qur'an wal hadith shine kawai tsagwaron imani da lafazan alkur'ani da hadisi su kawai lafazin kawai suke yin imani da shi ba ruwansa da su binciki ma'anar ko mai take nufi ko kaza ko kaza su kawai da zaran alkur'ani ya ce za su ce mun yi imani aqidan su shine sami'na wa ata'na da zaran qur'ani ya faɗa samina wa atana da zaran manzo Allah ya faɗa samina wa atana min ghairi fiqhin lidhalik ba tare da ma sun tsaya sun fa'inci me Allah yake nufi a gurin ba ba tare da sun tsaya sun fa'inci me manzon Allah yake nufi a hadisin ba bi manzilatil ummiyin haka suke a matsayin ummiyai yadda ka san ummiyai to haka suke ummiyi shine wanda baya karanta baya rubuta sai dai a faɗa masa ya ce eh mun ji suka ce to haka sahabban manzon Allah suke salaf da sauransu kawai jira suke Allah ya ce su ce mun yi imani jira suke manzon Allah ba sa sa bincike su gano fiqihun abin ba sa kokarin su fa'inci me Allah yake nufi me manzon Allah yake nufi su haka suka zaci salaf an fahimta sannan ya ci gaba da bayani wanda ba sai mun yi magana akan sa ba to wannan zaton shi ya janyo suke faɗar watan maganan tariƙatu salaf aslam ya ce sun mastashhada ala zalika bi kalamin hafiz ibn rajab fi kitabihi sannan da shi as-safari ne ya kawo magana sai ya kafa hujja akan wannan maganan da maganan al-hafiz ibn rajab fi kitabihi a cikin littafin sa fadli ilmi salaf ala ilmi al-khalaf sai kawo bayanin ibn rajab a littafin sa mai suna falalar ilimin salaf akan ilimin khalaf falalar ilimin magabata akan ilimin yan baya sai kawo wannan magana ta ibn rajab yace fal yuraji'uhu man sha'a duk wanda yake so ya je muraja'ar wannan littafin albani dai kaga anan sai nuna mana wannan ibara din jahilcin su ne da zato da suka gina abun akai yasa suka faɗe ta yaqulu shaykhul islam rahimahullah شيخ الإسلام ابن تيمية الله يجي كان سيكي cewa هذه قالها بعض الأغبياء ce wannan ibaran wasu daga cikin wawaye ne suka faɗe ta wa huwa sahihun ash-shaykh usaymin yace wannan magana ta ibnu taymiya gaskiya ne annal qa'ila ghabiyun wanda yake faɗar wannan maganar gabu ne an gane ko eh da a ce maka gabu to yafi ma a ce wawa a ce wawa da dan dama dama dai ita wauta wani lokacin haka Allah yake halittar mutum ba yi da cikakken tunani sai ya zama sai a ce wannan wawa ne watakila ma haka al'amman shi gaɓu eh galbotari shi shi shi ne yake wautar da kansa eh shi gaɓo ne galbotari to irin wannan zaka ga shi ne yake yake abin nan yake shiga cikin wasu abubuwa da zai bayyana wautarsa to shi ake cewa gabi gaɓu yawwa in ka ga dama ka ce mashi galbotari shi yasa ibnu taymiya abin nan a shehu sai ce gaskiya ne wannan magana ta ibnu taymiya annal qa'ila ghabiyyun hadhihi al kalima min akdhabi ma yakunu nutqan wa madlula yace wannan kalmar tana daga cikin mafi ƙaryar abin da yake kasancewa ta fuskar furuci da kuma kafa hujja abinda kalmar take nuni zuwa gare shi shi ne mafi ƙarya in ka kalli mazlul ɗin kalmar abinda take nuni zuwa gare shi za ga wannan abin ƙarya ne ita kanta kuma kalmar ta fuskar furta ta ma ƙarya ne abinda take nuni zuwa gare shi ma ƙarya ne cewa tariƙata abinda tariƙatu salafi aslam hanyar salaf magabata ita tafi zama lafiya wa tariƙatul khalafi a'lamu ahkam hanyar yan baya kuma ita tafi ilimi ita tafi hikima ta wannan magana ce ta ƙarya ya ce kaifa ta kunu a'lamu ahkamu tilka aslam ta yaya ma ta yaya hanyar khalaf yan baya za ta zamo ita ce mafi ilimi mafi hikima ita kuma ta salaf wanda a lokacin su qur'ani ya sauka a ce ita ita tafi ita tafi zaman lafiya ko kuma taya ma zaka iya hada wayannan abubuwa guda biyu taya zaka ce tariqatu al-khalaf ita ce tafi zama a'lam ita tafi zama ahkam kuma ta wadancan ita tafi zama aslam ya za a yi ma haka yiwu ya ce la yi jadu salamatun biduni ilmin wa hikimatin abada ta ai ba a samun zaman lafiya ba tare da ilimi ba ba tare da hikima ba har abada ai dai inda kaga salama ta samu to ilimi ne da hikima suka kawo ina fata fahimta da inda kaga ana maganar zaman lafiya an kubuta ya za a yi ka kubuta ba tare da ilimi ba ya za a yi ka kubuta ba tare da hikima ba ai da ilimin da hikimar su suke janyo kubuta kuma da gwargwadon yadda ilimin ake da shi da kuma hikimar da gwargwadon yadda kubutan take sabuwa ita kubutar ai tana ginuwa ne akan ilimin da hikimar mafaita fallabi la yadri anit tariq la yuslim mutumin da baya da ilimi baya da masaniya game da hanya bai san inda hanyar take ba zai kubuta zai tsira ba zai tsira ba kai da zaka je agadas amma baka san inda hanyar take ba gabas za a yi yamma za a yi kudu arewa baka sani ba ya za a yi ka tsira ka kubuta ba za ka kubuta ba tunda baka san inda hanyar take ba sai in kana da ilimi na sanin hanya ne za ka bi hanyar sai ka kubuta sai ka tsira ka samu zuwa inda za ka ji sai da ilimi fallazi la yadri an tariqi la yaslim li'annahu laysa ma'ahu ilm saboda babu ilimi tare da shi law kana ma'ahu ilmun wa hikma la salima inda akwai ilimi tare da shi akwai hikima tare da shi ai da ya kubuta fala salamata illa bi ilmin wa hikma ai ba a samun zaman lafiya da kubuta da tsira sai tare da ilimi da hikima to ya za a ka karaba su iza qulta daka idan kace inna tariqatas salafi aslam lallai hanyar salaf sahabbai kenan ita tafi zama lafiya tafi kubuta tafi kubutarwa lazima an taqula to ya zamo dole ko kace hiya a'lamu wa ahkam ita tafi ilimi ita tafi hikima wa illa in ko baka faɗi haka ba kunta mutanaqidan to da ka zama mai tubka da warwara kada kokarin raba hanta da jini da ka zama mai tubka da warwara domin ita salama din ai tana ginuwa ne akan ilimi da hikima duk inda aka same ta to ba a tambaya akan ilimi da hikima an gane ana iya samun ilimi a samu hikima a wani lokaci idan ilimin ya zama gurɓatacce ne kuma an samu hikima a cikin al'amura da ya shafi sha'anin duniya amma kuma zama ba a kubuta ba ana iya samun hikimar da ilimin amma ba a kai ga kubuta ba amma duk inda aka samu kubuta da zaman lafiya to sai da aka samu mai ilimi da hikima waɗanda dole ne to kaga wannan ashe wanda ya faɗi maganar ya dace a ce masa galɓotari ko ko bai dace ba ya cancanta a ce masa gaɓu wanda ya faɗi wannan ibara kowa ne yake cewa idan kenan fal ibaratu sahiha ibara wadda take mafi inganci wadda ya kamata mai hankali ya faɗa tariqatu salafi aslamu wa a'lamu wa ahkam hanyar salaf magabata ita tafi zama lafiya ita tafi ilimi ita tafi hikima wa hadha ma'lumun wannan kuma abu ne sananne ko baka faɗa ba dama an sani wa tariqatul khalafi ita kuma hanyar yan baya ma qalahu alqa'ilu to tana nan kamar yadda wani mai faɗa ya faɗa yace la amri laqad laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا وادئا كف حائري كو حائر على ذقن أو قارئا أو قارئا سن نادم akwai yan gyare-gyare zan gaya muku ku gyara ya ce la'amri laƙad tuftu nan tuftu ne ba taftu ba fataha ɗin ku sa mata damma laƙad tuftu sana al-ma'ahida ha'un ɗin da kasra kullaha laƙad abin nan la'amri laƙad tuftu al-ma'ahida kullaha وصيرت طرفي أو طرفي كلا إيشا طرفية كلا إيشا طرفي بين تلك المعالم فلم أرنا أقوي إلا لتفادي نم بكت بسكاو تبا كوي نان سرب تامن فلم أرى واضعا حكا يكي أناكو ها تو نان فلم أرى أقوي إلا أنا صنع أذوكا واضعا فلم أر إلا واضئا كف حائر على زقن أو قارئا سن نادم to haka haka za ku gyara abin da yake cewa la'amri yana tabbatar maka laqad tuftul ma'ahida la'amri wannan mun yi maganar ta akan a karatun usulun fi tafsir cewa ibara ce da ni ne na rage saboda sautin yana dawo man banjin daɗin shi kai baka guso kusan mutane ka shigo jama'a sautin da yake dawo mun sai ban jin daɗi sai na rage volinkin ekokin da yake dawowa ba daɗi ina na rage shi ya ce la'amri mun yi magana a kai cewa magabata suna amfani da takamar aisha saboda ba rantsuwa ba ce wadda yin ta ba rantsuwa ba ce hukuncin wannan hukuncin abin nan matsayinsa matsayin rantsuwa amma ba hukuncinsa ɗaya da rantsuwar da in kayi da wani allah yake zama shirka ba rantsuwar da in kayi da wani allah take zama shirka ita ce wadda ka yi ta da ɗaya daga cikin harfa guda uku wallahi tallahi billahi wa'annan su ne huruful ƙasam guda uku to wannan idan ka yi rantsuwa ka yi amfani da wa'annan haruffa ga wani allah to ka yi shirka an gane yawwa to amma idan misali za ka ce a hattullaha shi ma rantsuwa ce amma kuma abin nan ka ce a hattu fulan bai zama shirka an gane ko haka idan ka ce la'amri in ka tashi fasara za ka ce na rantse da raina haka za ka fasara amma tun da lamun aka yi amfani bai zama shirka kun gane yawa bai zama shirka duk da malikiya imam maliki yana karhantawa shi imam maliki yana cewa a daina yin amfani da wannan lafazin yafi amma su aisha da sauransu duka bana akwai hadisai da suka zo hadisin aisha wadda ta yi amfani da wannan kalmar la'amri kaza kaza kaza ta yi rantsuwa lokacin da aka zo aka yi mata tambaya ku koma karatunmu na usulun fit tafsir ina gana sa darasin da ya wuce ne ko na sama na wancan darasi wancan na gaba kafin na ƙarshe ranar alhamis da muka yi a ranar alhamis muke yin sa in mun yi ranar alhamis alhamis mai zuwa sai mu yi alwajiz jana ana tsallake alhamis guda guda a makarantar ibn taymiya to na yi bayani mai tsawo akan wannan sai ku koma ku saurara to nan da ta ce la'amri zan da ya ce la'amri na rantse da raina ko ka ce ina tabbatar maka laƙad tuftul ma'ahi da kullaha ya ce na zagaya al-ma'ahid ma'ahid jam'i ne na abin nan ko shi ne ma'ahid shi ne gurere da ake neman ilimi gurere da ake bincike na neman ilimi ko ka ce akwai al-ma'ahadul kaza ma'ahadul ilmi al-ma'ahadul ilmiya kenan nan al-ma'ahad ko al-ma'ahid zamu ce jam'i ne na ma'ahad kenan al-ma'ahad zai zama laqad tuftul ma'ahada kullaha kenan wurin neman ilimi wurin da ake zuwa ana bincike ana neman ilimi yace duk na zazzagaya su wasayyartu tarfi ko tarafayya wasayyartu tarafayya na kuma gudanar da idanuwa na guda biyu a taraf shine gira ta ido da ake kibtawa da ita bai da tilkal ma'alimi a takankanin duka waɗancan gurere neman ilimi al-ma'alim gurin neman ilimi yace na gudanar da idanuwa na bai da tilkal ma'alim gurere neman ilimi ko abubuwa na ilimi da ake neman ilimi a kansu duk na sassaka idona na dudduba na gani ya ce amma falam ara wadi'an kaffa ha'iri illa falam ara illa wadi'an kaffa ha'iri ya ce amma ban ga kowa ba face wadi'an kaffa wanda ya ɗora hannunsa tafin hannunsa ha'irin yana cikin ɗimuwa wani a wani gurin hairatin a cikin ɗimuwa wanda ya ɗora hannunsa wadi'an kaffa ya ɗora tafin hannunsa ya yi tagume yana mai ɗimaucewa ya rasa inda zai yi ya ɗora tafin hannun nasa a ina ala zaƙani a kan haɓarsa tagumi ken ya ɗora tafin hannunsa a kan haɓarsa au ƙari an kukun wanda yake haɗa haƙorinsa yana ciza haɗa haƙorinsa yana yana goga haƙorinsa na dimi yana mai nadama yana mai nadama to abinda yake rai yake taron tsuwaye akan cewa duk ya zagaya a gurere da ake neman ilimi na ilmul kalamu yake magana gurere da ake tasha da matattara da ake tara wannan ilimi na falsafa ilimin mandaki da wane ne jadi ya zagaya ya sassaka idansa a tsakankanin waɗancan abubuwa da ake ta nema neman ilimi game da su abubuwa da aka tattara na, na ilimi ma'ali abubuwa da aka tattara na ilimi ilimul kalam da aka tattara aka jibge mutane suna ɗauka suna karantawa ita duk na saka ido na na, na bincika na dudduba na gani amma falam ara illa waji an kafa ha'il ba wa- ban ga wani ba face wanda ya ɗora tafin hannunsa yana mai ɗimaucewa ala zaƙanin akan haɓarsa yana mai tagumi au ƙari'an ko da zaka samu yana ciza haƙorinsa au ƙari'an sinna yana ci- wato haɗa haƙorinsa na dimi saboda nadama ko yana mai nadama ya sa lamba ya ce albaitani baitattukan guda biyu lil abiwardi baitattuka ne na abiwardi abiwardi abul muzaffar ana masa alkunya da abul muzaffar abiwardi ya ce wa huwa min al'asar al'abbasi yana daga cikin zamanin daular abbasiya wa huma min bahar tawil yana daga cikin bahar na tawil wata ka'ida ce ta ilimin arut wanda na yi magana ta a baya a cikin wannan littafin mun yi magana irin wannan a baya yake cewa hazihi tariqa allati yaqulu anha ibnu usaymin yake cewa to wannan hanyar wannan hanyar allati yaqulu anha wanda shi wannan mai fada yake fada game da ita cewa innahu ma waje ma wajada illa wadi'an kaffa ha'irin ala zaqnin bai samu wani baface wanda ya dora hannunsa akan kumatansa yana mai yin tagumi wannan hanyar da shi wannan mai fadar wa'annan baitutuka yake ba da labari to ya yi bincike amma ba wanda ya samu akan wannan hanyar face wanda ya ɗora hannunsa akan haɓarsa yana mai tagumi saboda imuwa ya ce wa haza laisa inda hu ilmin to kaga wannan babu ilimi tare da shi me ya janyo masa tagumi ya rasa inda zai ba ilimi au akar ko kuma wani na daban ƙari an sinna nadimi wanda yake haɗa haƙorinsa yana ciza haƙorinsa saboda nadama me yasa yake yin wannan li'annahu lam yasluk tariqas salama abadan saboda bai kutsa hanyar zaman lafiya ba har abada bai bi hanyar zaman lafiya ba shi yasa yake ciza haƙorinsa yana mai nadama warrazi wa huwa min kubara'ihim yaqulu yace razi wanda shi yana daga cikin manya-manyan wa'innan malamai na falsafa wanda ya haɗa ilmul kalam da ilmul tasawuf da duk ya cakuɗa shi ne ma wanda ya cakuɗa ilmul kalam da ilmul tasawuf da ilmul kalam wani kusan shi ne wanda ya yi aiki da yawa wajen yin haka wajen cakuɗa su yana cikin almutakallimun yana cikin kuma sufai razi muna yawan ina yawan kawo maganganunsa a cikin tafsiri wanda muke yi a nan yana da tafsiri kuma yana sa abubuwa na ma'alumat da yawa a ciki muna ɗauko maganganunsa muna kawowa maganganunsa masu kyau wanda ya yi wajen fito da wasu bayanai da muke so mu fahimta yan mun samu muna ɗaukowa mu kawo a cikin tafsiri amma yana da cikin almutakallimu to shi ma ko in ce yana daga cikin manyan su kamar da malamin faɗa na huwa min kubara'ihim ko yana daga cikin manyan su mafi girman su ya qulu shi ma cewa yake yi nihayatu iqdamil uquli iqalun wa aksaru sa'il alamin dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa ghayatu dunyana adan wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'ana fihi qila wa qalu yake cewa nihayatu iqdamil uquli iqalu yace karshen gabatar da hankali akan nassi shine iqalu ka daure kanka kawai ka sa da baibaya ka rataye kanka ka daure kanka ka rasa ka gaskasa yi gaba ka kasa yi baya shine iqal wanda ake sawa a daure dabba ko a daure rakumi da baibaya to wannan shine karshen gabatar da hankali zaka kai kanka ga inda zaka daure kanka ba gaba ba baya wa aksaru sa'il alamin dalalu yace ko mafi yawan yunkurin mutanen duniya kai ta yunkuri kace dole sai ka gano wani abu da watakila Allah bai yi niyyar bayyana maka shi ba kace ka kuma dole sai ka kutsa ka gano shi da hankalinka yace dalalu wannan zai kai mutum ga bata ne duk abubuwa na gaibi da Allah ya bar su a boye to ka guji kutsa kanka cikin irin wannan al'amura in ba haka ba za ka cinci kanka a cikin bata yace wa arwahuna fi wahshatin min jusumina ya ce ruhuhukanmu rayukanmu a cikin firgici suke da tsoro daga jikin kunnanmu ruhuhukanmu da suke cikin jikinmu wacce cikin firgici da tsoro suke kullum a cikin razani da tsoro wa ghayatu duniyana azan wa wabalu kuma ƙarshen makuran duniyarmu shine cutarwa da kuma kaito walam nastafid min bahsina tula umrina ba abin da muka fa'idantu da shi daga bincikenmu da muke ta yi na hankali tula umrina duk tsawon rayuwarmu da muka yi ta bincike ba abin da muka fa'idantu da shi siwa an jama'a na fihi ƙila wa ƙalu in manna mun tattara a cikin wannan tsakankanin kace na ce suka ce aka ce shi kenan iya abin da suka tattara duk tsawon bincikensu na tsawon shekarun da suka yi ba abin da suka tara sai ƙila an ce wa ƙalu sun ce wa suka ce ba a sani ba suwa suka ce babu kawai ƙila wa ƙala sun bar ƙur'ani an bar hadisi an dawo an rungume hankali ƙarshe ga makomar da abin ya kai su suna tana dama ita al'abiyatu li fakhriddin razi wannan baitattuka na razi ne kama zakara sharihu rahimahullah ka wannan bai sharhi ya ambata wa hiya min bahri at-tawil shi ma ya cikin bahar na at-tawil ce unzurul ifadat wal inshadat da shatibi ya duba littafin al-ifadat wal inshadat na ash-shatibi summa yaqulu sannan sai yake cewa shirazi laqad ta'al laqad ta'ammaltu at-turuq al-kalamiyya yace hakika nayi ta'ammuli na na shiga na sa wato yayi yayi yayi bincike ta'ammul shine ka sa lura da hankali don gano wani abu to yayi wannan game da ɗariƙu na alkara na na alkalamiya na wato ma'abuta ilmul kalam yace ya bi diddigin wannan ɗariƙa tasu wal manahij al falsafiyya da kuma hanyoyin 'yan falsafa da suke bi wajen tabbatar da abinda suke ganin shine daidai ya ce duk ya yi ta'ammuli a cikin wa'annan hanyoyin fama ra'aituha tashfi alila ya ce amma ban ga wannan hanyoyin suna warkar da wanda yake tare da rashin lafiya ba mutumin da yake da rashin lafiya ba sa warkar da shi wa'annan hanyoyin ba sa samar masa da lafiya mutumin da baya da lafiya to ba sa warkar da shi rashin lafiya na jahilci rashin lafiya na rashin fahimtar wasu al'amurra dan ya kutsa wannan hanyar ba za su warkar da shi daga wannan rashin lafiya mai fama da rashin lafiyan jahilci dan ya bi hanyar ahalul kalam ba wata waraka da zai samu sai ya koma qur'ani da sunna shesha ibn taymiya yake cewa ilimin mandaki ilimi na ahalul kalam mai hankali baya da bukatarsa wawa kuma baya fahimtarsa to me za yi da shi in dai kana da hankalinka to baka da bukatarsa dan ba wani abu da zai tsinana maka wanda ba za ka same shi a ƙur'ani da sunna ba da ka kai in kana da hankalinka ba ka da bukatarsa shi kuma wawa ba zai fahimce shi ba kaga ashe da wawan da mai hankali ba wanda yake da bukatarsa in kana da hankali ka shiga ilimin mandaki kai ta yi kai ta yi sai kai ka gama ka ƙari ilimin falsafa sai ka gane ashe ma baka da bukatarsa dan ba wani abu da zai tsinana maka baya warkar da wanda yake fama da cutar jahilci wala tarwi galila kuma baya kosar da mai kishirwa kana jin kishirwa ta ilimi dan ka shiga ilimin mandaki da ilimul kalam ba zai kosar da kai daga kishirwa ba wa wajadtu aqrab at-turuqi tariqat al-quran sai daga mafi kusancin hanya da za ta warkar da kai ta kosar da kai ta ce hanya al-qur'ani iqra fil isbati yace ka karanta a wajen tabbatarwa ar-rahmanu alal arshi istawa Allah mai rahama akan al'arshi ya daidaita suratu taha aya ta biyar ilaihi yas'alul kalimut tayyib zuwa gare shi kalmomi kyawawa daɗaɗa suke hauhawa suratu fatir aya ta goma don ka tabbatarwa don ka tabbatar don ka tabbatarwa Allah sifa ta istiwa'i don ka tabbatarwa Allah sifa ta ɗaukaka a sama ya ce karanta waɗannan ayoyin za su sun ishe ka Allah ne da kansa ya faɗa ar-rahmanu alal arshi stawa ilayhi yas'alul kalimut tayyib yace waqra fi an-nafyi sannan kuma ka karanta a wajen korewa korewa Allah mai kamantacceniya da da halitta shi kuma nan sai ka karanta laisa ka mislihi shay'un shi Allah ba wani abu da yake yin kama da shi cike da ka huta ka samu lafiya ko baka samu ba ka warke ko baka warke ba ka warke wajen tabbatarwa Allah sifa karanta ar-rahmanu ala arshi stawa wajen kore masa kamantacce da da halitta karanta laysa ka mislihi shay'un ka warke amma in ka shiga ilmul kalam zaka yi ta hayaniya ba zaka ba zai kosar da kishirwanka ba ba zai warkar da cutanka ba ka karanta wala yuhituna bihi ilma bayi ba sa kewaye Allah da ilimi su san hakikanin kaifiyar sifar yaya take da ka sai ka ce istiwa ma'alum amma alkaifu mashhur daidaito abu ne sananne amma yaya daidaiton Allah yake wani abu ne jahiltacce shi kuma Allah wala yuhituna bihi ilma ba sa kewaye shi da ilimi suratu taha aya ta 110 yace wa man jarraba misla tajribati duk wanda ya jarraba irin wannan tajribatawa tawa arafa misla ma'rifati to zai san irin ma'rifata zai san abin da na sani zai samu irin ilimin da na samu wannan maganar razi yake fadarta idan ka koma karatunmu na alfurqan bainal haqqi wal butlan wanda wake ranar talata a masallacin anasi a darasi wancan da ya gabata ba na talatan da ta wuce ba mun yi magana akan shi razun dalilin ma da har yayi wannan wani malami ne aka ce masa ai shi malamin yana samun wasu ilmummuka ba tare da yayi nazari ba tare da bincike ba kawai sai rika samun wasu abubuwa na ma'arifa a cikin zuciya shi ne ilimin da aka ce ilimin firasa wannan abin da yake firasa da wata ilhama da Allah yake kimsawa mutum a zuciyarsa kuma ya ji ya gamsu abin haka yake kuma in ya faɗa sai ya dace da daidai wanda sayar na umar suna da irin wannan abin nan ilimi ko kuma wannan karama ta ilhama da firasa da aka gaya wa razi da abokinsa suka ce musu yadda ba sai suka je suka tambayi malamin sai malamin ya ce eh iradat ne wasu abubuwa ne Allah yake gangaro mana da su a cikin zuciya kuma zuciyar mu ta kiyarda sai ta gamsu da wannan abu in mun bincika kuma sai mu ga abin haka yake sai shi razi ya ce ya za a yi ya samu irin wannan ya samu irin wannan ilimin sai ya dora shi akan wasu wasu abubuwa da zai yi wanda in ya dage yana yi zai samu irin wannan da razi ya kama ya dage yanayi kuma sai ya samu irin wannan an gane to da ya samu irin wannan ne lokacin da ya gamsu cewa Allah a sama yake to shi da yake faɗi to a can ibn taymiya bai faɗi wannan ba anan inna ba da ya faɗi cewa sai wani daga cikin su daga nan yaya ya shiga daga cikin ahlul isbat da yana daga cikin ahlul nafi amma yanzu daga dawo ko ma ahlul isbat dan ba ku manta ba mun yi bayanin a can to in ka dauko wannan karatun hada shi da wannan wanda kamar shi ne cikon wancan bayanin da muka faro a can ga abin da ya faɗa na lokacin da ya faɗi wa'annan baituttuka har kuma ya tabbatar da wa'annan ayoyin akan cewa su ne in kana son ka fahimci haƙiƙanin ina Allah yake to iya amfani da wa'annan ayoyin yace a haula ina ulu inda tariq inda tariqatuhum a'lamu wa ahkam malai ce to yanzu wa'annan masu faɗar wa'annan da suka dimauce suka firgice suka samu kansu cikin dimuwa ba su kubuta ba sai da suka dawo ga ƙur'ani da hadisi lokacin ne suka samu waraka to su ne za mu dawo muna cewa wai hanyar su ita ce a'lamu wa ahkam yanzu wa'annan yana nufin surazi da ire-iren su yanzu su ne za mu zo mu ce wai tariqatuhu inna abinna inna tariqatuhum a'lamu wa ahkam alladhi yaqulu wanda yake cewa inni atamanna an amuta ala aqidati ajaiz ne sabo wadda yake cewa ni ina gurin in mutu akan aƙidar gama garin mutanen ne sabo ba malamai ba gama garin kamar ya ayyuhan nasu aƙidar ya ayyuhan nasu shi guri yake ya mutu akan aƙidar irin kawai ta gama garin mutane haka yake faɗa saboda ya gaji da ɗirkaniya ya gane cewa ba komai yanzu shi in zama abu ba ma ya mutu akan aqidar manyan malamai na sunna ba a yi ma sabu ya mutu akan aqidar awam kawai al-ajaiz wal ajaizu min awamin nas yace ajaiz su daga magarin mutane ya tamanna annahu ya'udu ila al-ummiyat shi guru yake ina ma Allah ya dawo da shi zuwa ga aqida ta ummiyai saboda mai kwakwalwar tashi ta cika da rudani da shubaha yanzu hankalin shi ba ya dawo irin na awam ma yake fata ba fa hankalinsa ya dawo irin na mutane irin na malamai ba ku kiyaye matsalar da kyau hankalin shi ya dawo irin na awamun nasu gama garin mutane ina ma ya samu wannan amma kwakwalwan ta cunkushe ta cika da shubuhohi ta cika da hayaniya yanzu ko ya so ya dawo ba zai iya ba saboda kwakwalwan ta rungumi wasu abubuwa to fata yake ina ma ba ma fata yake ya dawo kan aƙidar irin su imamu malik imamu ahmad bin hanbal a al'ajaiz to irin wannan hal yuqalu innahu a'lam wa ahkam yanzu wannan shi za a ce shi yafi ilimi shi yafi hikima wanda ko kaɗan kaga bai dace ba ainihin ilimin lazi indahu ina abin yake wai maye ya ci jariri ina abin yake maye ne ya laƙume jariri ana ta faɗa maye ya ji ina abin yake wai shige nake mai maye ci jaririn idan ya ci jariri wani abin ina abin yake ainihin ilimin lazi indahu ina ilimin da yake tare da su fata bayyana an na tariƙatar tafwidi tariqun khati wannan sai ya bayyana gare mu cewa ashe dariqar yan tafwidi hanya ce ta kuskure la'annahu yatadammanu salasa mafasid saboda hanya ce da take kunshe da wasu mafsadodi banna guda uku bannan farko takzibul qur'an qaryata alqur'ani wanda mun yi maganan wannan a darasin da ya gabata mun faɗi yadda abin yake faruwa har a qaryata qur'ani abin nan sannan wa tajhilur rasuli da kuma nuna da jahiltar da manzan Allah cewa manzan Allah ya jahilci abinda Allah yake nufi a cikin ayoyi na ayatu sifat manzan Allah shi ya karanta ayoyin kawai karanta yake amma bai san mai ayoyin suke cewa ba ya ce abin nan ya ce Allah yana saukowa sama ta duniya in ka ce ya yake saukowa me yake nufi da sauka ce bai sani ba kamar haka ke faɗa ya faɗi abu amma bai san me yake cewa ba kaga wannan nuna ko kuma jahiltar da manzan Allah ne wannan mafsada ta biyu kenan sannan wastitalatul falasifa da kuma bawa yan falsafa damar cika baki an bawa yan falsafa an bude musu kofa da za su ta cika baki suna nuna cewa sun fi salaf ilimi da salaf sun kasa cewa komai su kuma gashi sun ce wa annal ladina qalu su kuma waɗanda suka ce inna tariqata salafi hiya tafwid wanda suka ce hanyar salaf shine tafwidi yace kadabu ala salaf sai yi wa salaf ƙarya bal hum yusbituna al-lafz wal ma'na su salaf tabbatar da lafazi da ma'ana suke yi gaba daya su tabbatar da lafazin ba sa karawa ba sa ragewa kuma su tabbatar da ma'anar da lafazin ya kunsa na larabci wa yuqirrunahu su tabbatar da shi wa yashrahunahu bi awfa sharhin su yi sharhin ma'anar da gwaggwaban sharhi cikakken sharhi da za a gane ba fawwalawa suke yi ba duk wanda ya ce fawwala suke karya yake ahli sunnati wal jama'a da haka ahli sunna wal jama'a la yuharrifuna wa la yu'attilun ba sa yin tahrifi ba sa yin ta'tili wa yaquluna bi ma'na an-nusus kama arada Allah suna fada game da ma'anar nassoshi na al-aya na na na al-asma was sifat suna fadan su kama arada Allah kamar yadda Allah yake nufi ثم استوى على الأرش kamar yadda Allah yake nufi ya ce sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshi suratul araf aya ta hamsin da hudu bi ma'ana ala alaihi da ma'anar Allah ya ɗaukaka a kansa shi al'arshi walaisa ma'ana hustaula ba wai ma'anansa Allah ya mamaye al'arshin ba ba shi ne ma'anansa ba biyadihi da Allah ya ce biyadihi alkhair a hannunsa alkhairi yake wannan yadun haƙiƙiyya sai su fassara shi da hannu ta haƙiƙa walai satil kuwa wa ni'ima ba wai ana nufin ƙarfi ko ni'ima ba ba sa fassara shi da ƙarfi da kuma ni'ima fala ta harifa indahum wala ta'til babu ta harifi a gurinsu babu ta'tili mun fahimta mun fahimta yawwa to yanzu wannan shine gaba ta farko min ghairi tahrifin wala ولا تعطيل سنكم ومن غير تكييف ولا تمثيل haka kuma suke tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa kansa manzansa ya tabbatar masa min gairi takyifin ba tare da kayyafawa ba takyif kalmar takyif haka lam tarid fil kitabi was sunna kalmar bata zo a qur'ani da sunna ba lakin warada ma yadullu ala nahyi anha amma an samu dalilai da suka zo suna hani game da shi yin takyifin an samu dalilai da suka zo suna hana a yi takyifin amma ita kalmar lafazinta bai zo ba a ƙur'ani ko sunna amma an samu dalilai da suka hana a yi ta da suka hana mai a yi takyifi a takyif huwa an tazkura kaifiyata sifa shi da ka ambaci kaifiyar sifar yadda take wali hada na ƙulu shi yasa muke cewa kaifa ya ƙulu takyifan abin da muke cewa kayafa yakyufu yakyufu takyifan kayafa an gane sai ka ce mudari'insa yak yufu owa ya ɗin da zamma takyifan wannan shine masdarin kalmar me ma'anan wannan ai zakara kaifiyata sifa ya ambaci kaifiyar sifa sai a ce kayafa in kana kana sa kuma kana so ka yi tashdidi ka ce kayyafa ha kamar fa'ala fa'ala to kayyafa kayyafa abin nan ko ka ce kayyafa ko ka ce kayyafa duk kana fada yakyufu in kuma ka sa shadda sai ka ce yukayyifu in ka sa shadda ya zama ruba'i kenan kai masa ka kara masa abin nan sai zama yukayyifu ya zama mazid takyifan in kuma wancan ne suka ce takayyufan ma'anansa dai zakara kaifiyata sifa ya ambaci kaifiyar sifa wattakiyifu yus'alu anhu bi kaifa shi kuma takiyifi ana yin tambaya game da shi da kaifa fa idza qulta masalan idan kace alal misali kaifa jaa zaidun ya ya zaidu yazo taqulu sai kace rakiban shi ne amsar ya zo a kan dabba ne an fahimta ya zo a kan abin hawa shi ne kaifiyar zuwansa yanzu kana tambayar sifar zuwansa yaya ya zo sai ce maka rakiban mana kaifiyar zuwansa ya zo ne akan abin hawa wannan za ka faɗi haka ne idan kayyafta abin da maji'ahu idan kana son ka kayyafa mana wato kaifiyar zuwansa sai ka ce mana rakiban an gane ko sai wannan hal ne haka idan aka ce maka kaifa launu sayyara yaya launin motar yake kaga nan ma sifar ake tambaya tunda aka yi amfani da kaifa kaifa launu sayyara sai ce abyad fari ne launin ta fari ne fa zakarta launa to sai ka ambace sai ka ambaci launin yace fa zakarta launa sai ka ambaci launin kace kace abyad fari ne to ahlus sunna wal jama'a la yukayyifuna sifatillah ba sa kayyafa sifofin Allah mustanidina fi dhalika ila ad-dalil as-sam'i wa dalil aqli suna masu dogaro a wajen yin hakan wajen rashin kayyafawa suna suna jingina suna dogaro ne zuwa ga dalili na shari'a da kuma dalili na hankali الدليل السمعي شيء القرآن ده سنة وتدليل نص نشرة الدليل العقلي كما شيء دليل نهنكلي أما الدليل السمعي دليل نا ننسي سن سامو شيء وتو فمثل قوله تعالى سن سامو شيء daga kwatan kwacen fadin Allah ta'ala قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل كتشي إنما حرم ربي الفواحش كدي وبنجينا يا حرم تدنجن الفاشاني ما ظهر منها وما بطن الفاشان ده يبين ده غريته ده وند يبويا والإثم والبغي كما يا هنا دنجن ذنبي والبغي ده كما نؤكن ظالمتي بغير الحق با بس حقي با wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kuma ya hana ku yi shirka da Allah bisa ga abin da bai saukar da dalili akai ba wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma ya hana ku faɗi wani magana game da Allah wanda ba ku da ilimi a kansa suratul araf aya ta 33 wa shahidu fi qawlihi muhallu shahid yana nan cikin fadin sa wa anta qulu ala allahi wa la ta'lamu kar ku fadi wani abu game da Allah wanda ba ku sani ba fa idza jaa rajulun wa qala idan wani mutum yazo yace inna allaha istawa ala al-arshi lalle Allah ya daidaita akan al'arshi ala hadhihi al-kayfiyya amma ya daidaita ne da irin wannan daidaiton misali ya kwatanta da wani wata kaifiya ta daidaito ko ce zama ko ce hawa ko kwanciya ko kaza ko kaza duk wannan istiwa'i ne ana daidaita akan abu ta hanyar ko ka zauna in kai dan adam ne kenan ko ka kwanta ko ka tsuguna akan abun ko ka gurfana akan abun duk wannan salo ne na daidaituwa akan abu to sai ya faɗi wata kaifiya daga cikin irin wa'annan nau'ukan kaifiyar wa wasafa kaifiyatan muayyana ya sifata mana wata kaifiya ayyananniya na qulu sai mu ce hadha qad qala ala Allah ma la ya'lam wannan ya faɗi wani abu ga Allah wanda bai da ilimi akan sa hal akhbaraka Allah bi annahu istawa ala hadhihi al-kayfiyya shin Allah ya baka labari cewa haka ya daidaita a tsugunne yake ko a zaune ko a kwance ko a gurfane ko a ya gaya maka la shine amsar أخبرنا الله بأنه استوى الله كو يا جامن شي دي دي ديتا أما ولم يخبرنا كيف استوى أما بباب لابارين يا يا يا دي ديتا با لكن ذا مچي يا دي ديتا با تار da fadin ya ya ba فنقول sai mu ce hadha takyifun wa qawlun Allah bighairi ilm idan kace ga yadda ya daidaita to wannan kayyafawa ne kuma fada ne ga Allah abinda baka da ilimi akan sa ولهذا قال بعد الصلف shi yasa wasu daga cikin magabata suka ce idza qala lakal jahamiyyu idan wani ba jahami yace inna allaha yanzilu ila samai Allah yana saukowa zuwa sama ba jahami yake tambayar ka yace ku kuna cewa inna allaha yanzilu ila sama Allah yana saukowa zuwa sama ta duniya fa kaifa yanzilu ya ya yake saukowa fa qul sai ka ce inna allaha akhbarana bi annahu yanzilu mu dai Allah ya ba mu labari cewa yana saukowa ta hanyar annabi ta hanyar manzon Allah ya sanar da mu ولم يخبرنا كيف ينزل amma bai sanar da mu da wace kaifiya durowa zai yi ya zai bai fada ba an gane parabol ne in kai ne ai zaka duro daga saman jirgi ya kake ko ka sa ko ka sa parabol a ko ko ko ka duro ko ka zo da ka ko ka zo da tsaye kai ka sani amma shi Allah bai faɗi irin kaifiyar da zai sauko ba wa hadhihi qa'idatun mufida to wannan ka'ida ce mufida da ta ishe ka hujja ga duk wanda zai zo ya kalubalance ka akan irin wannan dalilun akhar min as-sam'i ga wani dalili shi ma da baka samu daga nassi qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inda as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ku tare mana waɗancan kai ku daina hira nan ba wurin hira bane mu yi hakuri dan za ku hira kuma ku koma can waje ba wurin karatu ne ake nan ha haba ya ce kada ka bi diddigin abin da baka da ilimi a kansa inna sam'a wal basara wal fu'ada lallai ji da gani da zuciya kullu ula'ika kana anhu mas'ula ko dukkan wa'annan abubuwa da muka ambata ya kasance a kansa abin yin tambaya ne kowanne za a tambaye shi za a yi tambaya a kansa suratu isra aya ta 36 ma'anansa la tattabi ma laysa laka bihi ilm kada ka bi diddigin abin da baka da ilimi a kansa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula kaga wannan shi ma dalili ne na nassi wa amma dalilu aqli amma dalili na hankali kuwa fa kayfiyatu shay'i kayfiyar yadda abu yake kasancewa la tudraku illa bi wahidin min umurin thalasa kayfiya ce da ba a riskarta sai ta hanyar ɗaya daga cikin al'amura guda uku na farko mushahadatuhu kaga yadda abin ya faru da idanka an gane ta wannan hanyar kana iya gane kayfiyar abun saboda kaga yadda abin ya faru da idanka aw mushahadatu nadhirihi ko kaga kwatankwacin sa ya faru mun gane kaga kwatankwacin sa wani mai kama da wannan abin ya faru to sai a ce to ai kamar yadda kaga wannan to haka ma wancan to da wannan kana iya gane ashe kaifiyar yadda wancan ya faru kamar yadda wannan ya faru ne kama law qala wahidun ko na aw khabar aw khabaru sadiqi anhu ko aw khabaru sadiqi anhu ko kuma mu samu labarin wani mutum mai gaskiya game da yadda abin ya faru ya zo ya babu labari ya ce ga yadda abin ya faru to nan ma sai mu gane kaifiyar to ba ka da wata hanya da za ka gane kaifiyar faruwar abu in dai ba ta hanyoyin nan guda uku ba ko ka gani ko ka ga mai kama da abin da ya faru ko kuma ka samu labari daga wani mai gaskiya ai in ma an ta kuna shahadatu abinnan shahadtahu anta wa arafta kaifiyatahu ko dai zama ka gani da idanka ka san yadda abin ya faru aw shahadta nazirahu ko kuma ka ga makamancinsa kama law qala wahidun kamar da wani zai zo ya ce maka inna fulanan ishtara sayyarata abinnan sayyaratan ko sayyarata datsun model 88 rakam 2000 ya sayi wata mota daston motar daston daston model wata mota ce nissan da aka yi ta wajen demil din nan ta shahara irin a lokacin demil kin nan lokacin motar ta shahara larabawa su suka yi yayinta wata nissan ce sony wata nissan sony ce wata mota ce mai tsada to sai wani ya ce maka a motar wane daston ce model 80 wa 80 model ɗinta 88 rakam alfai mai lamban dubu biyu wata ce wannan sananniya kowa ya santa to sai ka ce wane motar da ya sayo irin wannan motar ce ita kuma wannan motar watakila ma kana da ita ko ka santa yanzu ka san kaifiyar waccan motar ko baka sani ba ta wace hanya ta hanyar motar da ka sani wani nazir ɗinta da ka sani shi ya nuna maka yadda waccan take fa ta'rifu kaifiyataha to zaka san kaifiyarta saboda an gaya maka wata mai kama da ita لأن عندك مثلها صبر وتقيل كان لإرنتا أو خبر صادق عنها كو أباك وللا باري نقسكيا قمد ون موتر أتاك رجل صادق ونمتم لي قسكيا يذوبك وقال يتمك إن سيارة, إن سيارة فلان صفتها كذا وكذا أي موتر واني صفر تكزاد كذاني ووصفها تماما يصفت أمك إتتككي تككي صفتاوى فتدرك الكيفية الآن to a yanzu sai ka gano kaifiyarta an gane za ka riski kaifiyarta ta hanyar labari da ya baka to shi Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya taɓa ganinsa yadda yake saukowa ko yadda yake daidaita ko kaza haka ba wanda ya taɓa ganin wani mai kama da shi domin laisa ka mislihi shay'un balantana ya kwatanta da wancan da ya gani sannan kuma shi Allah bai ba da labari game da kaifiyar yadda sifar take ba balantana ka iya gano ta wannan hanyar an gane to don haka baka da hanyar da zaka gane wannan wali haza aidan qala ba'dul ulama jawaban latifan shi yasa wani daga cikin malamai ya bayar da wata amsa mai kyau yace inna ma'ana qaulina lalle ma'anar fadar mu biduni takyifin za mu tabbatar wa Allah sifofi yadda ya tabbatar wa kansa da manzansa ba tare da kayyafawa ba laisat ma'anahu yace Allah na taqida laha kaifiya ba wai ma'anansa kada mu kudurce wa wannan sifar kaifiya ba ba shine ma'anansa ba kar mu dauka cewa yana da kaifiya am balla ataqidu laha kaifiya za mu yarda wannan sifar ta Allah tana da kaifiya akwai kaifiyar da Allah yake saukowa akwai kaifiyar da Allah ya daidaita lakin al-manfa ilmuna bil kaifiya amma abin korewa shine masaniyar mu game da yadda yaya abun yake yaya kaifiyar take shi ne abinda za a kore li'anna siwa Allahi ala al'arsh domin daidaiton Allah akan al'arshi la shakka anna lahu kaifiya ko shakka babu akwai kaifiya lakin la tu'lam sai da ba a sanin kaifiyar nuzuluhu ila sama'id duniya saukar wasu sama ta duniya lahu kaifiya shi ma yana da kaifiya lakin la tu'lam sai dai ba a sanin kaifiyar li'annahu ma min mawjudin illa wa lahu kaifiya domin ka rike ka'ida guda ɗaya ga ta nan ba wani abin da yake samamme face yana da kaifiya in dai an yarda Allah samamme ne to yana da kaifiya an fahimta duk abin da yake samamme ne to yana da kaifiya lakinnaha qad takunu ma'luma wa qad takunu majhula sai dai kaifiyar tana iya zama sananniya kuma tana iya zama jahiltacciya ana iya sanin kaifiyar idan dan adam ne ko wani halitta daban an gane ko wani abu da muke da makamancinsa ko aka ba mu labarinsa kuma tana iya zuwa ya zama kaifiyar mashhula ce kamar kaifiyar siffofin Allah subhanahu wataala ba wanda ya taba gani ba wani abu mai kama da Allah da za a gani a gurinsa a kwatanta sannan kuma ba mu samu labari daga wani mai gaskiya an gane ko a ƙur'ani ko a sunna da ya nuna ga yadda kaifiyar siffofin suke ba to yanzu ne za mu yi a nan sai mu fawwala za mu tabbatar da sifar mu tabbatar da hakikaninta mu tabbatar da ma'anar amma sai mu fawwala kaifiyar idan mun zo darasi mai zuwa zai dauko mana maganar imamu malik da ya yi magana akan wannan ya yi fashin baki a kai sannan mu tafi zuwa ga gaba ta ƙarshe shine wala tamsil akan waɗannan gabobin insha Allah da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh